إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna a 20 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 14 ga watan a takwas shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na uku a cikin karatun littafin zahiratu ba'fil iman na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-munajjid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjid uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar sarki duwani kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato lamba ta biyu daga cikin mazahiru da'afin iman alamomi da suke nuna raunin imanin bawa wanda shine muka ji a shuhuru da kiswatin kalbi da kaswatin kalbi wa khashunatihi shine bawa ya dinga jin zuciyarsa tana kekashewa zuciyarsa kullum wato a kekashe a bushe babu wani abu na rahama na wa'azi da ke shiga cikin zuciyarsa babu kuma wani abu na rahama ko tausayi ko alheri da ke fitowa daga cikin zuciyarsa ya zama zuciyar ta bushe ta kekashe ta gurɓace ta yi da duwani abin alheri ba zai shiga ba sannan duwani abin alheri ba zai fito daga zuciyar ba wannan babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamomin da ke nuna cewa bawa imaninsa ya rauni allah ka tsare za mu tashi a kan lamba ta uku inda malar yake cewa wa min ha adamu itqanil ibadati daga cikin alamomin da ke nuna wato imanin bawa ya yi rauni manya-manyan alamomin rauni na imani akwai adamu itikanin ibadat rashin tsayawa a kyautata ibada yadda ya dace don abin da zai yi na ibada to bayi damuwa da ya tsaya ya yi shi kyau wannan rashin tsayuwa ya kula ya yi abin da ya kamata ya yi na ibada da kyau wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuna cewa imani ya yi rauni a zuciya ya zama da cewa mutum idan zai yi aikin ibada ba zai tsaya ya kula da wannan ibadan ya yi itikanin wannan ibadan ya tsaya ya kula da ibadan ya tabbatar ya sauke duk wani abu da yake kan shi dangane da ibadan na farillai da sunnoni da wajibai da mustahabbai da sharuɗa da rukunai da duk wani abun da yake yana da alaƙa da wannan ibadan sannan nisantar duk abin da zai warware ibadan na abubuwan da ke warware shi gaba ɗaya ko abubuwan da ke rage mishi ƙarfi ko na abu makamancin haka to bawa in ya zamana a cikin ibadansa baya kula da wannan kullun damuwarsa kawai in zai ibada wani ma yana ganin ibadan kaman wani nauyi ne Allah ya daura masa so damuwarsa kawai ya sauki to wannan alama ce babba daga cikin alamomin da za su nuna mana cewa imanin mutum ya yi rauni malam ya ce wa min zalika na daga cikin hakan daga cikin wannan akwai shurudu zihiri afna as-salati daga cikin alamomin da ke nuna raunin imanin bawa shine rashin nutsuwar zuciya kai koman tunani daga can zuwa can a lokacin da yake sallah lokacin da mutum yake sallah ya zamana hankalinsa zuciyarsa ba ta kan sallah tana kan tana yawace yawace tana motsi daga can zuwa can daga can zuwa can wannan alama ce da ke nuna cewa imaninsa ya yi rauni ya zama da cewa zuciyarsa a lokacin da yake sallah ba ta tsayuwa gu ɗaya ballantana ya dinga tadabburi ko kuma ya dinga kushu'i a cikin sallarsa Allah kuma ya nuna mana cewa waɗanda za su samu rabautuwa a gaba ga Allah ran tashin alkiyama har su dace da gadon aljannar firdausi su ne waɗanda suke kushi a cikin sallarsu qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un saboda haka a malam yace to daga cikin haka daga cikin alamomi wato abubuwan da ke nuna bawa baya tsayawa ya itikanin ibadansa ya kyautata ibadan yadda ya dace shine wato rashin tsaida zuciyarsa waje daya a lokacin da yake sallah watilawatil qur'ani da karatun alqur'ani wal adiyati da addu'o'i wa nahwi hada makamanci mutum yana karatun alqur'ani yana addu'a amma zuciyarsa ba ta kan abin da yake karantawa na alqur'ani zuciyarsa ba ta kan abin da yake roƙon Allah subhanahu ta'ala sai zamana yana addu'ar yana roƙon Allah amma kuma zuciyarsa tana tunanin wani abu na daban a ciki wa adamu tadabburi wa tafakkuri fi ma'anil azkar da kuma rashin tadabburi da tunani da yin tuntuntuni dangane da ma'anin ma'anonin azkar zikirorin da yake karantawa yana zikirin sallah yana a zikiri ne na tasbihi na ruku'u zikiri ne na sujada tasbihi a cikin sujada ko tahiya ko kuma wani abu na tasbihi ko zikiri na bayan sallah ko kuma zikirin safiya da maraice ya zama da yana yi amma baya tadabburin abin da ke karantawa na azka fa yaqra'uha bi tariqatin ratibatin mumilla hadha idha hafaza alaiha yake malamin yake cewa to sai kaga idan zai karanta addu'an idan zai karanta zikirin idan zai karanta tasbihin sai dinga karanta ta da irin wata hanya wadda take karkatacciyar hanya hanya wadda ta karkace daga yadda Allah subhanahu wata'ala yake so malam yace wannan ma fa idan yayi kokari ya kiyaye ke idan yayi kokari ya kiyaye ke walau ihtada an yad'u an yad'u bi du'a'in mu'ayyanin fi waqtin mu'ayyanin atatbihi sunnah malam yace kuma koda kuwa a ce yayi yunkuri ko ya dage yana so ya yi addu'a wata wato addu'a wadda take a specific addu'a a wani lokaci na musamman wata addu'a ta musamman a lokaci na musamman wadda a tatbihi sunna wadda sunna ta zo da shi fa inda hula yi fakiru fi ma'ani haza du'a to baya tuntuntuni dangane da ma'anonin wannan addu'an wallahu subhanahu wa ta'ala la ya kubalu du'a'an min kalbin gafirin lahir allah madaukakin sarki kuma baya karɓan addu'a daga zuciyar da take rakkananniyar zuciya zuciyar da take wato mai wasa a lokacin da take addu'a malam a wannan gabar yana nuna mana cewa mutum yana gane imaninsa ya yi rauni idan ya wayi gari baya itikanin ibada yadda ya dace duk wani abin da aka ce na bauta ne to ba zai tsaya ne shi da kyau ba ba zai tsaya ya kula da shi yadda ya kamata ba to wannan babbar alama ce da ke nuna cewa imaninsa ya yi rauni to daga cikin rashin kyautata ibada kuma daga cikin daga cikin rashin itikanin ibada shine rashin nitsar da zuciya waje daya a yayin da mutum yake sallah ko yake karatun alkur'ani ko yake addu'a daga sai ya zamana yana sallah din amma zuciyarsa ba ta inda sallan yake inda sallan take gashi nan dai a masallaci ana sallah da shi amma zuciyarsa tana can wata uwa duniya ba mamaki ma mai yiwa ma lokacin da yake sallan ma a daidai wannan lokacin abin da ke zuciyarsa shine yana tunanin yaya zai kulla ma wani mummunan sharri yana sallah amma yana tunanin mummunan abu kaga zuciyar bata nutsu ba kenan zuciyar bata zauna waje ɗaya ba zuciyar bata samu khushu'in da Allah subhanahu wata'ala yake so a samu a lokacin da ake sallah ita kuma sallah idan babu khushu'i a cikinta kamar gangan jiki ne ba kaga ya zama matacce kenan bai isa ya motsa ba bai isa ya amfanar da kanshi wani abu ba in an yi magana ma ba zai ji ba babu abin da zai iya yi saboda me abin da ke taimaka masa dama wajen ya ji ko ya gani ko ya motsa shi ne rai to an zane ran kaga zai wayi gani gangan sallan sanfanko ne sahabi a huzaifa tubnul yamani Allah shi kare da a gare shi yana cewa ina kashe dinku ina jan hankalinku da ku nisanci kushu'i na munafunci aka ce da shi menene kushu'i na munafunci ya za a ce mutum ya yi kushu'i a sallah kuma a ce kushu'in munafunci ya ce shi ne an tarar jasada khashi'an walƙalba laisa bi kashi shi ne ka ga gangan jiki ya nutsu a sallah mutum ya tsaya cak yadda ya kamata ko motsi baya iya yi amma zuciyar kuma bata nutsu ba ya ce to wannan kushiri na munafunci don dama munafunci shine bayyana abinda asali a haƙiƙanin yadda kake ba haka yake ba a zahiri ka nuna ga yadda lamarin yake amma baɗininka ba haka yake to shine abinda mai kushu'i na munafunci yake yi ya nuna a zahiri kamar ya nutsu kamar yana kushu'i kamar hankalinsa na kan sallah tsoron Allah na shiga jikinsa amma kuma a baɗini ba haka bane zaka yana sallan yana tunanin wani abu na daban baya wato ainihin tsayawa ya kula da yadda sallan take wani lokacin mutum yana karatun alkur'ani amma baya tadabburi ba mamaki ma sai kaga musamman irin ɗabi'ar alaramomi na yanzu abinda suke ce ma ana karatu ana kaɗi ana kaɗa murya sai kaga aya tana bayani akan wutan jahannama amma yanayin karatunsa ya nuna kamar ma bai san me ke karantawa domin karatun alkur'ani yana da adali yanayin yadda kake karantawa ishara ce zuwa ga cewa ka fahimci sakon da ayan take isarwa haka lokacin da mutum ke karanta alkur'ani yana karanta ayoyin farin ciki to daga yanayin karatunsa ana so a gane ayoyin rahama ayoyin aljanna sanda ke karanta ayoyin azaba daga yanayin karatunsa ana so a gane domin malamai suna cewa wanda yake karanta alkur'ani yake karanta ayoyin azaba ana so ya yi kuka in ma kukan bai zo ba to ya yi ƙoƙarin ƙaƙalo kukan shi ne a tabaki kenan kukar ta ƙi zuwa to ishara ta nuna kamar zuciyar tana so ta yi kuka amma kukar ba ta iso ba ta makaga wani na karanta ayoyin da suke bayani akan balbalin bala'i amma yana kada sauti yana dariya yana murmushi saboda bai saboda bai san ma'anar abin da ke karantawa ba ko kuma ma baya tadabburi akan ma'anar menene aya take ishara zuwa gare shi ba ki tadabburi Allah kuma ya gaya mana ma amfanin saukar da alqur'ani shine tadabburi qur'anan kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki saukar mana da alqur'ani Allah ya ce don mutane su ta dabburin ayoyinsa don mutane su ta dabburin ayoyinsa ta dabburi kuma shi ne fahimtar ma'anar ayoyin sannan da yawan tuntuntuni a kansu wadda hakan kan hukunta maka ya zamana in ayoyin sun ce ka yi ka yi in sun ce ka bari ka bari saboda mai kana ta dabburi a kansu kissoshi na alkur'ani ya zamana mutum na ɗaukan ta dabburi a kansu ina ne aka ba da labarin mutanen kirki ya ɗauka ya yi koyi da su ina ne aka ba da kistoshin mutanen banza da yadda ƙarshensu ya kasance ya ɗauki wa'azi da ke ciki ya yi ƙoƙarin nisantar wannan abu ya yi ƙoƙarin nisantar irin tafarkinsu ko hanyarsu to shi ne malam yake cewa ma wani lokacin ma za ka ga mutum yana karatun yana addu'o'i zai ce yana da bukata kasa a ce da shi to ga addu'a ta musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga lokaci na musamman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kebance wannan addu'ar da ita amma zaka ga yana karanta addu'o'in amma baya tadabburin addu'o'in ya kamata duk addu'ar da aka ce da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita ba zallan haddace ta zaka yi ba sai kuma ka san ma'ananta ka fahimce ta ka dinga tadabburi akan ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam mai karantar da addu'a ke bantacciya ce ku rike ta babu shakka akwai sirri a cikin ta ba shakka to ya kamata ka fahimci addu'ar ka san ma menene sirrin da ke cikin addu'ar akwai addu'o'in da za su zo da kambama ubangiji girmama Allah da nuna kaskancin ka kai bawa da kasawarka da gazawarka gaba ga ubangiji so lokacin da kake addu'ar ana so ka dinga hararo sirrin da ke cikin addu'an shine kambama Allah da nuna kai bawa kasashe ne ka kasa Allah ne kawai zai iya domin Allah baya karban addu'a a zuciyar da ke rafkananniya ga balalliyar zuciya zuciyar da ba tuntuntuni a cikin ta to Allah bai karban addu'ar ta Allah bai karban addu'a dan in kayi addu'a ba ta dabburi a cikin addu'in to yadda ka san gangan jikin mutum ne babu rai kaga ai gangan jikin ba zai amfani ba ko ba zai motsa ba to haka addu'a take idan babu kushu'i ko tadabburi a cikinta haka wannan na daga cikin itikalin ibada tsayawa a yi ta yadda ya dace musamman ma abin da yake da alaka da sallah mutane da yawa ba sa kula da haƙoƙin sallah da yawan mutane abin da da yawan mutane ke ɗauka shine ita sallah kawai bi mujalladin ka zo ka yi ta ka motsa cikin ka kawai shikenan ka gama ka gama sai sa ka ji mutum ya ce maka wai ya sauke farali wanda ce maka ya sauke nauyi ya dauka sallar nauyi ne alhali ba nauyi ba ce rahama ce ta ubangiji ana so ka kyautata ta ka tsaya ka yi ta da kyau abin da ya yi maka nauyi a kai shi ne ka zo sauke shi damuwanka ya sauka ta kowace hanya ko ta hanya mai kyau ko mara kyau saboda ya maka nauyi a kai in ka jino itace a kanka damuwanka kawai kana zuwa ba tsayawa na kai ka sauke su ɗaya ba watsar da su na kai to in ka yi masalla irin wannan saukewan kuma za ka sha wahala zai zama aikin banza kake yi zai zama kana aikin banza ne ya sa sai ga mutum yana sallah amma wai sallan da yake yi din sallah ce ta azhar ko la'asar amma ba shi minti biyu ko uku ya gama sallah ba shi minti biyu ko uku ya gama sallah zikirorin bayan sallah kan dama mutane da yawa sun riga sun gama cire shi a budget ɗinsu babu shi a tsarin rayuwarsu a rutin ɗinsa babu zikirin bayan sallah shi bai san wannan ba bai san wannan ba shi yasa hatta zikirin ma in mutum zai tsaya zai yi to cikin gaggawa zai yi bai tsayawa yana kula da harufan yadda ya dace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar maimakon ya tsaya yi su lokacin da kake ce subhanallah zuciyarka ta dinga tunano tsarkin Allah Allah ya tsarkaka daga an jingina masa da Allah ya tsarkaka Allah ya tsarkaka daga an jingina masa rowa Allah ya tsarkaka Allah ya tsarkaka da dukkanin wata na ƙasa alhamdulillah tun jina ne bude godiya sun tabbata ga Allah kana tunanin cancantar Allah na a gode masa a kowane yanayi wallahu akbar tuno girman Allah kana tadabburi amma ga mutum tafiya kawai yake subhanallah subhanallah subhanallah lamlai lamlai kaga an ce yace alhamdulillah yace lamlai lamlai to lamlai kan wani yare ne kaga lamlai kai wani gwaranci ne ba larabci bane eh ce aka yace alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah shi kuma yana lamla lamla lamla damuwansa wai ya sauri ya gama damuwansa ya sauri ya gama kuma kowa a cikin mun ka tuntube shi kowa zai ce maka ana da matsaloli yana da matsaloli kuma ya tashi ya idar da sallan ya gama ba wani ma ba wani gu zai tafi ba wasu ma kiran sallan da aka yi gurup din su ne da suke tattaunawa akan kwalta suka haɗu suka tawo masallaci damuwansu a samu a yi sauri a gama su kuma su ci gaba da tayi babu kuma abin da wani zai amfana ma wani a cikinsu ba wanda ya sai rage ma wani raɗaɗin da yake fama da shi a cikinsu babu amma maimakon a tsaya a gaban Allah ne maganin damuwa da daɗi a ba za a yi ba damuwar kowa ya samu ya yi ya mika ya wuce saboda kada a bata mishi lokaci sallah ma idan mutum zai zo to yana tunanin masallaci kan afa ana jima'a aka ga masallaci a kusa da shi zai tsallaka ya tafi can gaba saboda wai yana tunanin zai iya zuwa can har a yi sallah ya dawo nan ba idan ba to kaga shi dama kuma mai jin sallah na ba a so mai jin sallah ya shahara ga cewa yana tsananta wa mutane wannan kuskure kan kuma ya shahara da cewa saukinsa ya yi yawa sai ya sa mamu su dinga samun kasala wajen ibada wannan kuskure ne wannan kuskure ne ana so liman in zai ga sallah kamar yadda mun shasha karantawa a cikin littafin sifatu sala mutum zai ga sallah ana so ya zamana yana moderate ne tsakani ta yadda bai tsananta ma mai rauni ba sannan kuma bai sa ma mai kwazo kasala ba sai zama a tsakiya lokacin da zai sallansa shi kadai a gida kuma manzo Allah ya ce falli qawli ma sha to ya tsawaita iya ganin damansa amma idan zai ja mutane sallah ya zama wato takaitacciya kuma yana la'akari da yanayin su mamu yanzu misali da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana takaita sallah yana tattau yana wato tausaya ma masu rauni wani irin takaita sallah a takaita sallar zanne ba aka rawaito cewa ya karanta suratul a'rafi a sallar magriba suratul a'rafi izbiro na na karanta ta sallar magriba to idan kana so ka gane kuma ya takaita din to dauko hadisin Abdullahi ibn Abbas ya maka bayanin sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa na bi annabi sallallahu alaihi wasallama sallar dare lokacin da na kwana a wajen goggona Maimuna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Fatiha ya fara suratul Baqara yace to me yiwa ne ayoyi 50 yayi ruku yaga ya zance yace to ba mamaki ne kai ayoyi 100 yaga ya wuce yace to ba mamaki a ayoyi 200 zai ruku da yaga ya wuce ce to ba mai yiwuwa ƙarshen bakara zai ruku ya gama bakara ya ce sai shiga suratun nisa ya ce to mai yiwuwa ya kai aya ɗari ya yi ruku yaga ya wuce ya ce to ba mamaki a ƙarshen surar zai ruku ya gama ne sa'i ya ce buɗe ali imran ya ce shi ma yana ta tunanin yaushe sai da kai ƙarshen ali imran shi yasa a tartibin mushafi abdullahi ibn abbasin suratul baqara ne sai nisa'i kafin ali imran saboda shi ga yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su a lokacin sallar dare kaga raka ɗaya ce amma sama da izu goma kaga kenan ashe ya karanta suratul a'raf a sallar magriba ashe ya takaita sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sallolinmu da ibadojinmu mu kula da su mu lura da su kwarai da gaske mu tsaya mu itikanin su Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa min mazahiru da'afil iman daga cikin wato alamomi da ke bayyana raunin imani cewa imani ya yi rauni a zuciyar bawa akwai attakasul an ta'ati wal ibadati kasala a lokacin ayyukan da'a da ayyukan ibada wa ida'atuha da tozalta su da wulakanta su rashin kula da su yadda ya dace wa idza addaha fa inna ma hiya harakatun jawfa la ruha fiha in ma kuma ya tashi zai yi ayyukan ibada da ayyukan da'a din to motsi ne kawai wanda suke busassu wanda babu ruhi a ciki ba rai a ciki motsawa kawai yake yi وقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله Allah ta'ala ya siffanta munafikai da yake cewa wa idza qamu ila salati qamu kusala idan sun tashi za su yi sallah suna tashi ne cikin kasala duk sanda suka tashi yin sallah Allah ya ce to suka tashi cikin kasala malam ya ce wa yadkhulu fi dhalika adamu liktirathi li fawati mawasimil khairi wa awqatil ibada na daga cikin haka shine rashin damuwa rashin jin wani abu mara daɗi a lokacin da mahallai na alheri suka kubuce ma mutum ko ayyuka lokuta na ayyukan ibada misali a ce a kafin mutum ya yi sallah ba mamaki mu ɗauki sunanin rawati mu ɗauki azumin arafa ko tasu'a da ashura ko wasu azumin mukane masu daraja masu falala waɗannan lokutan su zo su wuce mutum bai ribace su ba arafa ta wuce mutum bai azumin ba amma bai ji komai ba a ransa bai ji cewa wata dama ta alheri ta wuce shi ba ya zo bai yi raka'atan fajiri ba bai yi kafin sallah ba bai yi bayan sallah ba kuma bai ji wani abu a ransa cewa wani abu ya wuce shi ba to wannan alama ce ta cewa imani ya ja baya a zuciyarsa shine adamu liktirafi li fawati mawasimil khair ya zamana mausim na alheri inda za a dace da wani alkhairi ya wuce shi amma kuma bai ji wani abu a ransa ya nuna dama tun tun tuntuni bai damu da ribatar abin ba muna ganewa ko shi yasa saboda kamar zakatul fajr musulunci karantar da mu in mutum bai yi shi kafin sallah ba to ana idar da sallar asuba da muke kawo saboda ba a so ya wuce shi isa da Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana halin tafiya baya wasa da zakatul fajr ko a halin tafiya kaga din nafilin da aka ce ba a wasa da ita a halin tafiya ai bai kamata wanda yake mazaunin gida kuma yi wasa da ita ba domin saboda matafiyi saboda a tausaya masa ne mafa sallah ne raka'a hudu aka ce an fasa yayi biyu amma kaga duk da kai kara da wata sallar nafila ko kaga ai ya kamata a ce ya a wanda shi kuma yake mazauni bai kamata a ce yayi sakaci da su ba saboda haka daga cikin alamar mutum raunin imani ya shiga zuciyarsa shine gabobi da zai ribaci alheri su wuce masa amma bai ji wani abu bai ji wani abu ba a ransa kuma kana so ka gane hakan ka dawo bangaren duniya misali mutum ne an sani cewa yana da sana'a ta gyaran waya misali yana zaune a shago sai wani abu ya fidda shi a daidai lokacin da wannan abun ya fidda shi sai wani ya zo nemansa ya kawo mishi gyaran waya ya jira shi ya jira shi ya jira shi ya dawo ba ne tafi ko ya ba mu wani a gefensa ya masa gyara sai da ya dawo sai aka ce ayyuwa ne ya zo ya jira ka ya jira ka baka dawo ba ƙarshe ya ba ni na gyara masa ɗan gyaran kaza kawai na masa ya ba ni dubu ɗari biyu yanzu in ya zauna yana tunanin me ya fitar da shi ina ya ji zai fara tunanin shi abin da ya fitar da shi din ya samu dubu ɗari biyu ko bai samu ba zai ta jin haushi ransa zai taɓa shi to abin da ya kamata ka lura shi ne aikin alheri kaza me yasa na sa me yasa ne suka ce har ya wuce ni so shin dalilin da yasa ne suka ce har aikin alherin ya wuce ni sanadiyar wannan abin na samu alherin da zan samu a wannan aikin alherin ashe kenan kaga zai tsaya ma yake tunani abun fa da ya fitar da shi fa bai wuce riban dubu biyar zai samu ba nan kuma gashi an samu dubu ɗari ransa zai ɓaci zai koma jin haushin wancan dubu ɗari biyar da dubu biyar ɗin da ya fita ɗaukuwa to ashe kenan ya kamata in wani ma abu ne ya hana ni yin aikin alheri to san da na tuna to sai in tunanin shin wannan abin da ya hana ni yin aikin alherin nan sanadiyarsa na sama alherin da zan samu a wannan aikin a'a to ya kamata raina ya baci akan wannan aikin misali annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana shugaban kasa khalifa yana shugaban kasa shugaban duniya an zo an jera masa dawakai suna fareti garin kallon faretin dawakai sun birge shi sai manta ma bai sallar asir ba rana ta kusa faɗi shine Allah ke bamu labari wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasaqalna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haythu asab a kafin ayan wa habna li dawud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab إذ إنا سخلنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب Allah yana ba mu labari wala qad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma ana qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab فسقلنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص wani cewa da yake so in kawo mana anan shine fa qala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab wa habna li daud sulaiman nimal abdu innahu awwab id urida alayhi bil ashi safinatu al jiyad Allah ta'ala ya ce lokacin da aka wato baza masa da safiya aka baza mai a ko da yammaci aka baza mishi dawakai wanda suke kyawawa ga su nan kosassu suna fareti faƙala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi sai ce yanzu na fifita son dukiyar duniya akan ambaton ubangiji na hatta tawarat bil hijab har sai da rana ta yunkura ta kusa fadi lokacin da asali ya kusa wucewa daga sai na dama ran sai ba ci sai ce kai rudduha alayya wayannan dawakan duk dawo da su aka dawo da su fatafika mashan bisuki wal a'la ya dinga daukan takuba yana saran kawunan su da kafafuwan su duk ya sassare su saboda yana ganin cewa su ne silan da suka sa babban alheri ya kusa ya wuce shi kaga shi ke ne yadda ya kamata bawa ya kasance ke duk abin da zai hana shi aikin alheri to yayi tunani ya ga to sanadiyar wannan abin da zai hana nin menene zan samu dai zan samu kamar yanzu ne misali an kira sallah mutum yana ciniki a shago ko yana wani aikin hannu ko yana faci ko yana gini sai a kira sallah har a zuwa ta da ikama bai bari a inda yake ya tafi sallah ba wai damuwarsa kan ciniki ya wuce shi da ka sai sallar jami'i ta wuce shi haga yanzu inda yana lissafi sai ya auna silan da ya sa ya rasa sallan jami'i shine ciniki so shin alherin da zai samu a cinikin nan ya kai alherin da zai samu a sallan jami'i kaga inda ya inda ya wannan tunanin da bai bari ciniki yana shi samun sallan jami'i ba ko yana wani aiki baya so ya bar aikin eh zaka ga mutane suna da wannan ɗabi'a hatta masallaci kaje ana gini ana aikin masallaci sai kaga ana sallah shi kuma wani yana sama masallaci wai hujjarsa shine wai bugun kwanan masallaci yake yi ko ginin masallaci eh shi yasa in ka dauki mutum na misali Allah ji kammala albani zariya rahimahullah eh duk sanda mai aiki a makaranta yayi wannan ɗabi'an na cewa ana sallah yana sama yana aiki to insha Allah ana idan da sallah ya gama aiki a makarantar kenan har abada ya gama gida akwai wadda yake faɗa mishi cewa kai ka zo ne ana sallah kana aiki wai hujjanka shine ma albani kake ma aiki haka ana sallah kai kake saukowa yace to barin faɗa maka yace shi kanshi albanin dan uban shi an je lahira bai san da za a yi da shi ba ballanta da ya san yadda zai yi da kai shi kanshi bai san yadda za a yi da shi ba eh ya rike baki ya ce kaji na yi ashar ko ya ce ya ce to don in nuna maka da gaske nake yi eh ce shi kanshi albanin bai san da zai da shi ba an je lahira to ballan tana kai kai ka ki saukowa sallah shi ya bar inda komai nashi ya tawo yana sallah kai kuma kana aiki ma albani ka ki saukowa ta wannan ɗabi'a tana cikin mutane eh ta wannan wai ba shi a hakan ma aikin alheri ne tunaninsa ne ya gurɓace shi yasa ya tunanin kamar aikin ya ci gaba da kwale-kwale a masallacin ya fi alheri sama da ne sama da ya zo yi sallar jami to shi kuma wani ciniki ma yake yi har a kira sallar a zahar yan sha biyu da rabi su idan yan karfe ɗaya su idan yan ɗaya da rabi su idan karfe biyu a idan sai karfe uku saura kwata karfe hudu saura kafin zai fara tunanin fashe bai sallar a zahar ba saboda me ana ciniki a shago ana hada-hada ana hada-hada shi sa ba zai albarka ba kuma mutane da yawa suna daukan an ce ba zai albarka ba kamar suna daukan kamar jari ne ko riba ba za ta haɓaka ba ba shi ne albarka ba ba shi ne albarka jari da riban zai haɓaka amma hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai kwanta ba saboda Allah ba zai bashi ya mura ba dan Allah ya ce wa man a'radu an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bijire ma dokoki na ya bijire ma ambato na to ya tabbatar zai rayuwa mai kunci ya tabbatar zai rayuwa cikin kunci da kamalin ya ce za ka ga mutum lokutan alheri sun wuce shi amma bai damu ba lokutan ibada sun wuce shi amma bai damu ba wa hada ya dullu ala adami ihtimali shakhsi bi tahsilil ajr wannan yana ishara ne zuwa ga cewa shi mutumin bai damu da samun lada ba faqad yu'akhiru al-hajja wa huwa qadir zai iya jinkirta aikin hajji bayan yana da daman yi ya samu dama ga dukiya amma ba zai je ba wa yatafaraqu al-ghazwa wa huwa qa'id zai ja baya ya janye jikinsa game da zuwa yaƙi alhali mazaunin gida ne shi ana yaƙi amma ba zai je ba wa ya ta'akhkharu an salatin jama'a ya dinga baya baya game da sallan jama'a sallan jam'i thumma an salatin jumu'a kai har sallan juma'a ma wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi Allah su tabbata gare shi yana cewa la yazalu qaumun يتأخرون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار وسمتاني وذا سبوشي با سنا بايا بايا da sawun farko har sai Allah madaukakin sarki ya kifar da su a wuta kaga wannan ba ma fasallan ne baya ba sawun farko ne yake baya baya da shi manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana haka har sai Allah ya wurga shi a wuta mana ya samu dama da zai yi alula ya zo ya samu samun farko amma ba zai so ba yana can yana abin da ba zai amfani shi ba laisa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah abin da ma ba shi da amfani a gare shi duniya da lahira malam yace wa mithlu hadha misalin misalin irin wannan mutumin la yash'uru bi ta'nibi dhamiri idza nama an salati maktuba baya jin canjin yanayi ya ji cewa ya shiga mummunan yanayi idan ya yi bacci har sallan fadilla ta kubuce masa bayi jin komai baya jin yana cikin damuwa don ya yi bacci bai fito an yi sallan asuba da shi ba ba komai bane shi a wajensa wani ma ta riga ta zama ɗabi'ansa cewa duk sallan asuban duniya ban da shi ake yi wannan ta zama ɗabi'ansa ya bi jinin jikinsa cewa shi baya fitowa sallan asuba saboda haka shi lokacin sallansa shine idan rana ta fito idan rana ta fito lokacin da zai zo salatu duha da sunan yayi sallar asuba raka biyu bayan rana ta fito ka yi sallan walhaji sallan walhaji kai kuma matsalar da zai samu shine shi ita sallan da zai yi a tunaninsa ya yi da ne da sallan asuba lokacin asuba kuma ta wuce sallan wala kuma bai da niyyar sallan wala ba da ka yi tashi a sisi kundin babu to ba wadda ma ya saba fitowa kullum sai rana ɗaya samu matsala hankalinsa a tashe ki to ballantana kuma wadda ya riga ya bi jinin jikinsa kamar yadda mun karanta satin da ya wuce shi sabon Allah dama yana farawa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in mutum bai dina ba sai zai bi jikinsa tun yana jin nauyi har sai ya koma cewa yana ganin wannan abun normal ne saboda haka yanzu wani shi a wajensa asalin normal a routine ɗinsa normal lokacin sallan asubansa sai rana ta fito tukunna sai rana ta fito kaga wannan kama ba ma ruwansa da cewa wai alheri ya wuce shi shi a ganinsa ma takuri ne eh takuri ne a wajensa musamman mu maza mun fi gamuwa da irin wannan fadawa cikin wannan masifar galibi idan ka duba gidajenmu mafiya yawa inda ma ake fitowa sallan asuba mafiya yawa mata ne ke tashi su tashi maza mafi yawa to in ka samu wadda ya fi kowanne muni shine wadda ita za ta tashi ta tashe shi amma shi ba zai tashi ba eh ba zai tashi ba akwai matar da tana can bayan mu can gaba kullum inda zo da tafi masallaci can za mu je karatu sai da ganta ta fito da 'ya'yanta ta tsaya a ƙofar gida ta haska musu toci sai sun kusa isowa kwanan masallacin juma'a can sai ta juya akwai ranar da na yi karatu na taso zan tawo bayan gari ya waye sai ta tsaye da ni ta ce dama lajibi ga yana kawo ta ji mun yi addu'a shi da ta zo ta tsaya tana so in ba ta shawari da kuma nasiha a wajen karatu saboda nasiha ya shi kunnen mijinta kullum inda daji ta tashe shi sai gaya wata fa Allah bai turo ta takura masa ba saboda haka ita kuma kullum abin da yake burge ta shine ta ga ƴan uwanta da suke gida tare iyayensu sun riko hannunsu za su tafi masallaci amma ita kuma banda mijinta ita na ta ƴaƴan ubansu bai san wannan ba ubansu bai san wannan ba saboda haka wani lokacin in ta hankali cewa mijin wata ya buɗe ƙofa za su fita da 'ya'yansa shine sai ta sako na ta 'ya'yansa su tafi tare ran da kuma ya fita bata sani ba to shine sai ta fito ta rako su bakin kofa ta haska musu toci sai sun kusa isa bakin kwanan masallaci sai da dawo saboda haka shi ta ce wallahi alam ɗinsa karfe bakwai zai buga kuma yana tashi wanka zai fara yi da kintsa tukunna kafin ya zo ya ce wai zai sallah saboda bayi san fata lokaci zai fita aiki kaga ai al'amari ya lalace al'amari ya lalace eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi ibn al-qayyim ya kawo hadisin a cikin littafin shi na zadul mi'ad yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ya kai dan adam ka kula mun da rakoyi guda hudu a farkon wuni ni kuma zan ji maka da duk abin da yake karshen wuni ibn al-qayyim yace malami na ibn taymiya ya faɗa mun cewa wannan rako'i guda hudun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce su ne raka'atul fajr da kuma sallar asuba Allah ya ce ka kula da su in ka kula da su ni kuma duk abin da yake cikin wunin zan jagorance ka a ciki annabi ya faɗa mana kuma sallallahu alaihi wasallama man salla subha fi jama'a fa huwa fi dhimmatillah duk wanda ya sallan asuba a cikin jami'i to yana cikin kariyar Allah manzo Allah ma har ya kunna mu yace fala yadlubannakum Allahu bi shay'in min dhimmatihi karku yadda karku yadda Allah ya bi ku haƙƙin wanda ke cikin alfarmansa ma'ana karka kuskure ka ga mutum da idonka ya yi sallan asuba cikin jami'i kuma ka cutar da shi dan Allah ne ke kariyansa yana cikin alfarman Allah Allah kuma ba zai bari ba Allah ya kiyaye malam yake cewa wa kaza law fatatu sunnatur ratiba haka nan inda wata sunna cikin sunanul rawatib zaka kubuce masa aw wildin min auradihi ko wani wuridin da yake da shi na ibada fa innahu la yarghabu fi qada'ihi wa la ta'wili ma fata bai damuwa da ya biya ko ya mai gurbin abin da ya kubuce masa kaga wanda kama sallan asuba ma baya yi ina yake da wani wuridi shi kuma ai ba wuridi ai eh ba wuridi bala'in da 'ya'ya za su fada shine zamanin da uwan da uban duk abin bai dame su ba amma ita uwan da abin ya dame ta to ita kuma tana cikin jarabawa jarabawa ce babba jarabawa ce wadda ba ma sallan asuba ba sallan dare ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da addu'a ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya tashi sallah cikin dare ya tashi matarsa ba ta tashi ba ya shafa mata ruwa a fuska don ta wasaki Allah ya ji kan matar Allah ya ji kan matar da ta tashi za ta yi sallah cikin dare ta tashi mijinta bai tashi ba ta shafa masa ruwa a fuskarsa don ya watsake tashi ya sallan dare wannan sallan dare ne fa ina kuma da sallah asubahi Allah kiyaye yace wa kazali wa kaza ya ta'ammadu ta'awi tafwita kullama huwa sunnatu aw min furudil kifaya malam yace wani lokacin maza ga mutum da gangan da gangan yana barin abin da yake sunna ne ta kubuce masa ko kuma abin da ake ce ma fardu kifaya fardu kifaya shine abin da in wasu sun yi sun wadatar da wasu sai ga cewa to shi ba sai ya je ba farubba ma la yashhadu salatul eid zaka mutum ba ruwan sa shi ba ya zuwa sallar eid ba ya sallar eid a tsarin sa ma qauli ba'd ahli al-ilm bi wujubi shuhudiha tare da cewa ma wasu daga cikin malamai suna ganin ma dole ne akan kowa ya je sallar eid to amma a sallan idi farilla ce amma fardu kifaya ce da za ka ga mutum ta wuce shi wani lokacin ma mutum da gangan ba ma kubuce masa ta yi ba ka san abin da za a ce ya kubuce maka shine abin da ka yi ƙoƙarin riskansa amma baka samu dama ba ko sai a ce to kaza ya kubuce maka to wanda shi yana zaune ne ma ba ba ma bai ma sa wannan abin a tsarinsa ba kaga ba za ta ta kubuce masa yayi sakaci yayi sakaci ne wala yusalli al-kusuf wal khusuf baya salla in rana ta yi zazzabi ko ta ta yi zazzabi to in za a yi salatul kusuf ko salatul khusuf bil kha to banda shi eh banda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana kamar yadda ya zo a hadithi cewa ranar da ɗan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahimul mu'azzam ran da ya rasu rana ta yi kusufi sai sahabbai suka fara cewa in kasafat limauti ibrahim sai kai wannan ɗan gida annabin babban mutum ne jibe saboda zai mutu ma har sai da rana ta yi zazzabi saboda zafin mutuwansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da su a inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa zazzabi dan wani ya rayu ko dan wani ya mutu in ga ga rana ta zazzabi ya dace da nan da aka haifi wani to ba haihuwar sance da dawo yin zazzabi ba in ka ga rana ko wata ta yi zazzabi ya dace da nan da wani ya mutu to ba mutuwarsa ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kun ga rana ko wata sun yi kusufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasallu wad'ullahi hatta yanjabi ku tashi kun sallah ku roki Allah kar ku tsaya sai kun ga zazzabin ya wuce sai kun ga ranar ta koma daidai sai kun gautan ta koma yadda take to malam yace za ga mutum shi bai ma damu da wannan ba wala yahtammu bi huduril janazati wala salati alaiha ba ruwansa wala salati alaiha ba yi damuwa da halattar sallan gawa ko sallan janaza fa huwa raghibun anil ajr shi gudun lada ma yake yi lada na bin sa yana gudu ولا ومستغن عنه على النقي ممن وصفهم الله بقوله zai nuna kamar shi ya wadatu da ladan saboda me ya warware kansa ya fitar da kansa daga cikin waɗanda Allah ya siffanta su da yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah yace annabawan Allah sun kasance yusari'una fil khairati suna sauri da gaggawa da gasa wajen aikin alheri wai da unana suna roƙon ragaban wa rahama suna kwaɗayin lada suna tsoron azaba makanu da na kashi'in sannan sun kasance masu tawalu'u da kaskantar da kai a gaba gare mu ya ce wa min mazahiri takasuli fi ta'ati na daga cikin wato abubuwan da za su nuna da za su bayyana cewa mutum yana wato kasala wajen yin ayyukan da'a attakasulu an fi'il sunanin rawatib shine mutum ya zama yana da kasala wajen yin sunanin rawatib sunnoni na filfili wanda suke gabanin sallonin farilla da kuma waɗanda suke bayan salloli na na farilla wa ƙiyamin laili da kuma ƙiyamin laili ya zama baya iya tashi ya yi koda raka a ɗaya ce ko raka uku a cikin dare to yana da kasala duk wanda kuma yake kasala ibada kuma imani ya ja baya wata mukiri ilal masajid baya iya yin sabbako zuwa masallaci wai a ce iso masallaci da wuri shi ya zai jira liman shi ba wannan tsarinsa bai san wannan ba saboda haka shi mai kokarin ma shine wanda in yayi gama alula to sai zauna a gida tukunna sai an tada ikamatu eh yasa wani lokacin ma sai kaga sai a zo masallaci wani lokacin galiman galadan sai ga mutum ɗaya ne wai ana jiran mutane su karu tukunna kafin a shiga sallah saboda me kowa yi alula ya zauna sai ya zauna a gida kowa yana jiran sai an tada ya kama tukunna saboda yana son kan ya taso daga gida ya karaso masallaci an yi rabin raka ɗaya saboda shi bai so zuwa bata masa lokaci wasa'ilin nawafil yana kasala akan sauran nafil filoli a matsalan misali salati duha sallan walha la takhdur lahu bi ba a wajensa baya daukar ta ma da muhimmanci bai gan tana da daraja a wajensa fadlan an raka'atai tauba ballan tana ma yi nafila raka'a biyu in ya saba ma Allah ya tuba annabi ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam cewa in mutun yayi zunubi to akwai salatu tauba salatu tawabin yayi nafila raka'a biyu ya roki Allah ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت التواب الرحيم وصلاة الاستخارة بل لن تنام إن يسا وانا الأمر أقبنسا أي صلى الاستخارة يعني مزاجم الله shi baya ma so ma a kawo masa maganar cewa to kaza alheri ne ko ba alheri baya ma so shi ballantana ma ne mazabin ubangiji subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya a nan gabar insha Allah ta'ala saboda yanayin da lokaci idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan alama ta biyar daga cikin alamomi na raunin imani abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya mana alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu alkhairi Allah ya tsare mu daga raunin imani ya kara mana imani ya tabbatar da mu akan ayyukan alkhairi sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Na'am.
Na'am.
Game da sallah da kushirin nan.
Eh.
Mamu